ba dubu ɗaya ba ɗariya ba banki banki ba in an je banki ba ku sanar da bai da kai wani ba to me ya faru ba jinjo yana ji ne shi kuma sako Allah yana cewa sako da yayi
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Allah yana cewa kai sai shiga ina Qur'ano wallahi zai jarraba mu ga wallahi wanda kuke da shi da cewa mai ce da tsoro ya zafi
da rashin kuɗi da cimbayawe
da da mutuwar rayuka da ya jayi kube
da rashin amfanin gona da ya yi talatin yi ga ake wani kakken mana
amma Allah yana albishir ga masu haƙuri amma shukwai fara ba a kuri ne ya ba
masu haƙuri kama kuri su ne wanda musiba ya ta same su a ga musiba ga da tsoha sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ale ga misali ka daro na zaje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan abu da ya same mu shin ga yana da wani fata da yake ba ko da shin no in ci ba ko ne ba ni da ano to mu tuhumi kanmu to Mutuhumu kanmu.
ki ci ta ci to saboda Allah ya faɗa a Qur'ani yana da ko da alqur'ani inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim in muka ga canji to mu ne muka canza sai Allah ya canza mana to to ko da alqur'ani ne yana da banje da ba mu so ko na bayyana ito da change so ko ci change mu ba yi da ranar ana neman sarauta eh wata rauda ana neman limanci mai walimanci ana neman kansala ya ce wa kansa lashi, ana neman ciyaman ya wa cira mai, ana neman gwamna ya wa gwamna, ana son minista ya wa minista, ana son shugaban ya wa ƙasa wayar da shekin fata an ɗauki alƙur'ani a alkurani tun ba kwaye koye na rajo, an sa shi a cikin matsayi a hada sai cewa alkurani tun ta fi.
An- an ɗauki alƙur'ani an sa a cikin matsayi A alkurani na da an kurbi sabon sai go.
ga wani mun ba a kashe shi ba ba za a wanda wanda ba zai zama gwamna ba a je a kashe shi Kino, lando ci sono, wani karuwa ne lura kai lawan ke akwa, da ne wa mun shaba mun da hado ne ko kace ran da kini.
ga wani ga wani yana son liman amma wani ne ya ce a ba wani shi ba a ba shi ba a je a gama da shi A ne ran da kini ne wanda bai ruwan ki koyo, da na ma na ne kai, ko da tsara ran da ke akwa, ne wuci na wala su ki su ku, ki wa da dino, e ba ma ran da wala mun da mun ba.
tsakaninmu da malamanmu Tsakani da manyan yi.
mu gaya musu abin da muka ga dama mata tsakaninta da mijinta ta gaya masa abin da ta ga dama ga ɗa da ubansa ya ƙi jin maganar ubansa to haka abin yake fa ba mu canza ba to kuma sai Allah ya ƙi canza mana mu ba kuma Allah shi ya faɗa ba inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi am in kaga mun canza Allah ne ya canza mana su kuma ga ya bana da Qur'ani ina da yawa an shirka da yayi ya tsaka shi ba ya ji sai ka mu gyara halayen mu shin sai ga alihi ji dan kasuwa e ji ko ne tona
kar ka haɗa mai kyau da mara kyau a cinikinka.
e ji ko ne tona ga kuna ya da da rage na ufa ki o yi wa ta ka ko ko ne wannan
Kar, kar irin kana sai da doya ko ga kunci
ya zama kayan gwamnati a doyarka.
na Kar ka yi gwamnati, ka san gwamnati manya ne a sama ƙanana a ƙasa.
na to karka yi hakan kana sai da doya wale hukunci ga lanar yake na ke fito ana kauye ni shi kawai ku rayuwanki wa masarfa ku fita wani ya ce wannan
manzo Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba man gashana fa laysa minna annabi sallallahu wanda yayi mana algusu ba ya daga cikin mu wanda annabi wanda ya ji a rubutu na ma'ana wa Allah wa yanki da safe ya wuce shi ba gudan gobe da gudan tsere ya faɗi shi ta ne wani shi kawai rubu saboda haka mu gyara halayen mu to na ki ya yi ji ya ji wuce ba in muka gyara halayen mu ya yi ji ya ji to komai zai zama daidai yanzu na shi daidai yaquluna zamanu bihi fasadu wa hum fasadu wa ma fasada zamanu mutane suna cewa zamani ya lalace a'a su ne suka lalace ba zamani ne ya lalace Sani fata an kuta biyo zai zaman yayi zaman yayi zaman ya san mu so na mu to ta ce ko ina ce mu ya to gani yau mu zama masu gaskiya ini to na gaskiya a cikin maganan mu ni ne dai go mu zama masu gaskiya ini to na gaskiya a cikin cinikin mu ni ne ya ce ku go mu zama masu gaskiya ini to na gaskiya tsakanin mu da makotan mu sakani da ne to ni mu zama masu gaskiya ini to na gaskiya tsakanin mu da almajiran mu sakani da almajiri mu zama masu gaskiya ini to na gaskiya tsakanin mu da shehunan mu sakani da shewi mu zama masu ini gaskiya to na gaskiya tsakanin mu da iyalan mu tsakani da yini mu zama masu gaskiya ita da gaskiya tsakanin mu da ƴaƴan mu tsakani da yini mu zama masu gaskiya ita da gaskiya tsakanin mu da mutanen garin mu tsakani da zaki ita da gaskiya da mai to da ka gaskiya saboda na ci ita da gaskiyo
ba a cewa ƙaryar ƙaryar a gaskiyar ka ta ƙare sai dai a ce ƙaryar ka ta ƙare adawa da ya don gaskiya wa an so gaskiya wa an gina da ya ga kamar wa zo yi na ko kuma yi na za ta yi na
da duk za mu zama masu gaskiya ba kai ne ya ta gaskiya ta ci da abubuwa sun yaro wallahi eh gaskiya ko in tsoron ta da wa wani ya zo wajen annabi na wani ya zo wajen annabi an da biyar ba da Muhammadu yana so ya musulunta Wai ba ga nan mutumin jo, ya ce ya rasulallahi kuma ya wasu ciye soko, ina so in musulunta bai wannan nan na musulunci, amma ina yin zunubai da yawa amma a zunubi na zunuye shi na farko, an kasu.
to gashi kuma ina so in musulunta Kuma ya ga wani na musulunci, mazala mazala ya ce ba komai a nan ne zaka abu haka ba yin zaka ba, karka damu na shi abu ma.
amma ina so ka rike min alƙawari Amma bai wa gona ko shi ne kawai in yau ya bin ka ne.
ita ce gaskiya Rai gaskiya gaskiya.
sai ya ce a wannan abu ne ne sauki Kuma a nan ne yi gan ma na da sauki ne wani abu da wani.
sai annabi ya lakana masa musulunci A nan ga musulunci na yi.
kenan gari na wayewa Ina ne bai tuni yi ba.
sai ya tafi wurin da ake shan giya Wajen nan bayan yi wasu yake ba da sakon matino, zai sha giya ƙwarafi ne, sai ya ce a'a annabi annabi fa mun yi alƙawari da shi ba zan yi ƙarya ba zan wani yi ya fi gaskiya waje da kaka, yan nuna ya ji wa wasu, a nan ba su wani da alkawari, domin ka ne za alkawari.
to yanzu in na sha giyan nan Ba ne rage na fi, na je wurin annabi wasu shara a rabi, ya ce min yaya ka sha giya a rabi ta rage na rai, wasu da aka ban ya ni gano, in na sha giyan nan wani rage na fi, kuma na ce a'a ban sha ba wasu yan zoya a rabi, a rabi, wasu gudu ya wani gudu, kaga na karya ko alƙawari ya gawo ya wani alkawari, zuka yi na sai ya fasa sai ta zo ya ke tura wa ƙanana ya samu. Allah akbar.
sai ya tafi wurin da ake tata Wanda ba ne ta jaja no, ya zauna inda za a yi tata wata ju, zuwa ta jaja ne wa ta kaka.
sai ya ce a'a Wata ɗaya, yanzu in na yi tatan nan ba ni wata tallace, in na je annabi ya tambaye wata ni ba ni da ni shi ne ba.
na ce ban yi ba Wace ga ni ga ni da wuta.
ai na yi karya Kuma wata wannan kuma wani, na warware alkawari wani kawai ne ya da wani.
sai ya fasa Ba kuma ta ta yi ce da wani.
to haka yayi a dukkan inda yake zuwa na sa- na sabon Allah duka sai ya tuba duka daga sabon Allah kaga annabi ya bashi magani Ka- ina ganin maganin nan wani abu ne mai sauki kuma amma babba ne ashe saboda ka mu zama masu gaskiya saboda ya shi yana da wa fahimci kwanan yi jin na gaskiya Allah yana son masu gaskiya wanda su kai wa na gaskiya yi mu guji ƙarya ina gaba ne ya yi tiya bauko Allah baya son sai makareta kewa gaba ne mutu abin mamaki eh mamaki zaka zo garin musulmi waɗansu musulmi ba ni ga zaɓe musulunci ne amma ba za ka ga musulunci ba amma ba ne musulunci ne ba amma za ka je kuma garin da ba musulmi ba ne amma ba da jinajin musulmi na irin kasashen waje wajen turawa in kyakkyar da tsara ne na za ka ga musulunci ba da yi musulunci ne amma kuma su ba musulmi ba ne amma wajen musulmi na ya haifi musulunci na ci ba To, wani- wani haka wani malami ya ce ya mamaki ya zo garin musulmi bai ga musulunci ba ya zo garin da ba musulmi ba kuma ya ga musulmi an kamar zai ji mamaki ko zai ji mamaki wanda shi musulmi ne kuma ya fi musulunci na wanda da ba za shi musulmi na na ya fi musulunci ba shi ba sai aka tambaye shi "Ah, ya haka a kyakkyar da kake da yi mutu an da ce na shi ya zo garin musulmi zauna ya yi musulmi sai ya ga ƙarya wanda ya ce ba mana shi ko in biyu ya ce wani ciyo ya ga ha'inci wani ayin ciye ciye ya ji mai yau ya ga cin amana wani amano ne ya gine ya ga rashin alkawari wake ne alkawari ne labarta ne nuna alkawari ya wa'annan ku su ne musulunci kuma na najeriya musulunci amma ya je wajen turawa amma wadakin da tsari ba musulmai ba wani musulmi a ya ya ga gaskiya wani gaskiya yadda ya so ya ga alkawari wani alkawari yana labarta ya ga amana wani amana yana fara wa'annan su ne musulunci wani alkawari yana fara kina yi musulunci na da yi musulunci na rawar ba sa wasa da alkawari ebe ne sun zo da alkawari ya ba sa wasa da- da- da gaskiya ebe sun zo da yana nasu gaskiya ya ba sa wasa da amana eh dole da amana na wasiya don haka wani malami yake cewa da haka ya wanda da ya gaba wala ya gurrannaka saumun nasi wala salatuhum bil iltibasi bal zidhum bi shirki wal amana wal hifz lil hudud wad diyana kada sallan mutum ta dame ka kuma wanda da ya gani yo kullu sallah kuma sannan dole da hanji mai ciwo na kan duka wuce ciwo da amura da sannan ji ciwo ya yamma kullum azumi azumin tango na mai ciwo ya lugu ciwo ya lugu ta ciwo ya yamma kullum wa'azi wani na mai ji fata da ya lugu ya ga wani ji ciwo ya yamma kullum rawani rawani na mai fata da ya lugu ciwo da amura amma har harka ta kuɗi ta hada ka da shi amma lamari ya yawo in gurin kuɗi ya hada ya hada ka da shi amma ya wani kuke ba duri ba ni sai ka ga ashe ya cuci rawani wale na wani wani mai na wani gudu Ya ji.
ba wani wata ya ya cuci gemu mai na wani bayan jogo ya cuci sallah mai na sallah jogo ya cuci azumi mai na azun jogo ba gaskiya gaskiya da ba kuma alkawari alkawari na duniya ba amana amana da duniya sai ha'inci sai da yin cikoyi sallarsa ba za ta amfane shi tsarin na a cikin amfanin don ba
fa wailul lil musallina allazina hum an salatihim sahuna allazina hum yura'una wa yamna'una al ma'un sallarsa ba za ta amfane shi ba sannan wani cikin amfani kuma kila ya ƙara ya ƙara kuma da kin annabi eh wani cikin na mutum ya ci sallah na na na ba da shi idan biyu gudu na alaƙi To, ba ruwan Allah da shi ‘Yan barka shakwar da mu, ba ruwan Allah da rawaninsa ‘yan barka shakwar da wani muya, ba ruwan Allah da azumin ‘yan barka shakwar da azumi muya, ba ruwan Allah da gemun ‘yan barka shakwar da nufa da kwanaya, sai ya je kawai ga an sa shi a wuta wanda ya kashe mun rayu ya zama to ba ya ta kusa da na da wani don.
to da ka mu gyara halaye Gaba da rani yake yanzu, in muka gyara halin mu yana yi yanzu, Allah zai canza mana shakwar da aka yi na ɗaya yi ma in jira alkhairi.
ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik haka Allah ya ce idan ka ga wani abu mai kyau ya same ka to daga Allah ne in ka ga abu mummuna ya same ka daga wurinka ne ka tuhumi kanka Ajiyoro, wani na alkhairi na jiyoyi, to da masu kwallo. wani gari ya rubuta alkhairi na ce wanda na jiyoyi. Jini na wata wuce da kewayen yau da ya kewaye su ba ka biya wata.
saboda haka mu gyara halaye Kawai na rashin jiyo kawai ya gaya yi, ina kari ya yi yi yi Allah ya gyara halayen mu su kuma yawon joya yi, Allah ya gyara ɗabi'o'in mu su ba ka biya yi yawon joya yi,
Allah ya gyara zaman mu su ba ya fita yi yi yi mu zauna junan mu zama na Allah da gaskiya Ìjọba ṣòkó ìjẹ́ ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba abinda Allah ka ga ya baka rabanka ne yana wani ya fi ba ya wani ko ga da wannan abinda bai zo wurin ka ba ba rabanka ba yana ji yana ce ba wa ya na ji ko ya ba ni ba ya da dai qul allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tu'izzu wa tuzillu man tasha in ka zama sarki Allah ne ya baka in ka zama liman Allah ne ya baka in baka zama sarki ba Allah ne bai baka ba in baka zama sarki ba amma Allah ne bai baka sarauta ba sai ya ji ko dan ko ga ya ne yo wannan ne ya wani ji no so ko ba shi da yaro wannan ya wani mi ham so ko ba shi da yaro kawai dai ya tsaya wajen ya mai ya so ko da da lawa ya kawai don haka wani ke cewa lau an safan nan tsara halawar muhami da mu- da dukkanmu mun yi wa kanmu adalci alkali zai je kotu ya zauna ba wanda ya zo ya kawo ƙara an ga wannan jura sai da ya da ba sai idan ya da ni ji da tuni ji ji da da tuni sai ga da ba da ko duwa sai ko ga da la yi da sai duwa shi ne la ba la kara ta Al- lauya lauya mai zuwa ya karewa shi ma da ba zai samu aiki ba inda mun yi gaskiya inda mun yi gaskiya amma wannan kuɗin ka ci kuɗin wannan an baka ajiya ka ci ne kaga dole akan yi ƙara amma idan ba sa ne kawai lido ya yi masa kiye da ya ba wanda ku ji mu ba ya wa ne wa to da ba da ne da shi ba da ta da ya ko ya ya ko kaga an kashe wancan kaga dole akan yi ƙara on fa da na na ru adun ni adun shi da shi wa ha ya wa ba da ya shi ba da da bo ba shi shi da da ya ya ci ki ji o ba da ki ji ba saboda ka Allah gyara halayen mu.
wannan ya ci na su ka ti na su ku ya tabiya yi wuci wannan zama namu Allah ya maimaita mana da ke yi na ce su ya yi dun dai dun dai dun dai wanda suka shirya wannan zama da Malam Yusuf Allah ka ka musu alkhairi duk wanda suka taimaka musu duka Allah ya biya mu farko malaman mu imam ci imam malam Madihu Allah ya kara masa lafiya baban mu da da man bid'a shi Allah ya kara masa lafiya wanda muka rasa a wannan wuri duka da muke zama da su duka wanda malam ya faɗa duka Allah ya gafarta mu marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya Zai yi ya sa bai da sa abin nan su koya lafiya.
dukkan mu nan muna da bukatu na alkhairi Allah ya biya mana fatan ba muna so da kuka ta alkhairi ku goyi dukkan muna muna da abin da ya dame mu Allah ya mana magani fatan ba don da ne ne ju da mu an fara shi da wannan wanda suke neman haihuwa a cikin mu samu ba Allah ya ba su a ci da ne ji wa ki ji ni bai wanda ke na su kura tsarura wanda suke da ciki mata kuma Allah ya ne ba mai su je wai na ce su ja da madar shi man da lafiya yaran mu da ba samu mazan aure ba mata da maza duka Allah ya ba su yayi ma shi da ni lafiya wai da ne da ni lafiya wai da ne su kura ba albarka shi wanda suka samu mazan aure ko matan aure abinda za a yi na hidima Allah ya hora abinda za a yi ne ji ma da ba ne da ne idan ya ni ne na ga ju ka ta ya sha ni a wannan su kura tsarura Najeriya mu gabaki daya Allah ka ba mu Najeriya in fata Allah ka ba mu lafiya Tafiya lafiya, tafiya lafiya, Allah ka ba mu zama lafiya tafiya yanzu lafiya.
wannan damuna da za ta zo Eh ne ne wani a dai ayi hana Allah kawo damuna mai albarka shakula ya albarku duya yi.
amfanin gona da zai zo Allah ka kiyaye mu daga dukkan Amfanin- kwari da sauran abubuwa Amfani na tuna dai ayi na sai shole ya goci ya yi da yadda kana bukata.
masu jari cikin mu Allah ya musu albarka wanda suke da jari kuɗi a hannunsu Allah ya musu albarka Zai yi dai wato babu yin su bawa jihar albarka.
wanda ba su da shi kuma Allah ya ba su Zai yi da nan su kurfa duya.
yaran mu Allah ya shirya mana su Ya yi su kurfa da su goro goye.
shaye-shayen zamani da ake yi Ya Allah- bai ne su tuna mun bauta janjan mu. Janjan goro, janjan fatan ko ba ta su kurfa duya.
Allah ya kiyaye yaran mu dukkan wanda suka zo kowa Allah ya mai da shi gida lafiya iyayen mu malaman mu yan uwan mu matan mu ƴaƴan mu da suka gabata Allah ya gafarta musu wannan zaɓe da za a yi kuma wanda ya rage shi ma inda aka yi wannan lafiya shi ma Allah sa a yi lafiya.
Zaɓe da fiye a jina wajen lafiya bayan lafiya na wasu kuma mai jina lafiya.
Ko kuma wanda aka zaɓa Allah ya sa musu tausayin talakawa a zuciyarsu.
Ne da wasu kwanan jina wasu ba a tana to sayi tana kalli na tana kalli na.
Saboda haka talaka ya daina wahalar da kansa akan siyasa.
Saboda haki zai yawa ya ke yi tuba talaka.
Ka je ka Kai da ce- ni yau damuwa shi ne wanda ya siyasa Ka je sai an ka je ka yi faɗa saboda wani Gada samun sai shi ya kona indoci na ke zawon shi ba noma.
‘ya'yansa suna gida ya ɓoye, E jun jun jun bai ta shi cikin da za ya kike.
matansa suna gida ya ɓoye, Ina jun jun bai ta da shi ba.
‘yan uwansa ya suna gida Ya ya ɓoye.
jun ba ta ya jun jun bai ta da shi bai wama.
Amma kai ka zo a baka wani abu ka je kana Amma kana ya faɗa.
wajen jiji na rawacin roba no rabar ya tsari kawai ba ruwan no.
Kila in an kashe ko ko an ji maka Rashin rashuwa da rashi.
shi kila ko sani ma ba zai yi ba.
Amma jawon sanar ya nuna ya nuna ina cikin jira na tsaye kotu ƙera.
Ko kuma in ya sani kila ko zuwa ma gaishe ka ba zai yi ba.
kawo ake yankin ne an yi wani babba kada kawai da ko tuwa ta ba Saboda haka ya ba kamata wai wani tuwon ya kamata talakawa su yi hankali.
agwai talaka yi lankali da ti yanzu da rana ji da ba ta da mafi roshi Idan suna so a yi rigimar zaɓe, arewa na samu da rado to su fito da ‘ya'yansu a zo wajen rigimar.
wanda ki da tuwon ne ya yi dina ya yi da wani kusan mai yi da samu ko Kaga ba- ba sa yi.
a kuma wata ba ya yi na yana tuwa da ya yi ne ko mai so ba ka zai dina To, a ta Aha, kaga da amma ke- ya yi kuwa To, kaga da yau da haka mutane su gane abin da su.
Don da ake hali da wani kere ya ce za ka ji da ti.
To Allah ya maimaita mana.
Ku shi kuya yi wani jiji na Allah wani.
Allah ya maimaita mana.
Ku kuya yi jiji na wani.
Allah ya biya bukatun mu.
Ku kuma ka kai ka ku ji da.
Wannan yanayi da muke ciki na na kunci Alamar zai fi ya baki.
Allah.
Bai da kawai da hannu.
Allah ya dauke mana shi.
Su ko na kira bayayi.
Kamar inda Allah ya dauke mana corona.
Yan na su ko na korona kira bayayi ya zama. To ya ba ni no.
Wannan ma mun koma zuwa ga Allah Allah ka dauke mana shi.
Domin a sai ya yi da na haka ko da bi da su ko na kira bayayi.
Albarka annabi sallallahu alaihi Allah wasallam.
barka da Muhammadu.
Albarka Fatiha salatu.
Al-Fatiha da Fatiha.
Bismillahir rahmanir rahim.
Amin.
إياك نعبد وإياك نستعين فاتح آمين. آمين.
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الذي صلاة تمسه لنا بها آمين.
وتنزل وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم أنت مرسل بدعائك وأتنا بإجابتك فقد دعوناك وأمرتنا فاجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ربنا